الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 24 ga watan safar shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 19 ga watan 8 shekara 2025 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar sheikh muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah don kuwa idan ba a manta ba a jiya malam ya fara mana bayani game da yadda mutum zai ta'awizi idan zai fara karatun sallah zai fara da a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sannan kuma sai bismillah bismillahir rahmanir rahim da wannan ta'awizi da wannan basmala ɗan uwa duk mutum zai su ne a cikin zuciyarsa a ɓoye ba zai bayyana su ba ma'ana zai yi su lokacin da bakinsa yake motsawa yana farta su amma ba a jin lafazin idan duk abin da aka ce za a yi shi a ɓoye ɗan uwa shine abin da ake nufi ba a yin karatu a ɓoye bakinka baya motsawa duk abin da ka faɗa bakinka bai motsa ba wannan daidai yake da baka yi ba ka yi ne a zuciyarka kawai amma aka ce a yi abu a ɓoye to leɓanka yana motsawa amma ba a jin abin da kake faɗa malam yana mana bayani game da ita basmala sura ce mai ko kuma aya ce mai zaman kanta ba ta cikin suratul fatiha shi sama ya kawo mana hadisin hadisi kudisi da yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain من كرنت أشكو من جاب من ديكني ما لتي فتبين بهذا الحديث سيبين آه دقوانا حديثي دمك كرنت أن أول الفاتحة حقيقة فرقا سورة الفاتحة شيني الحمد لله رب العالمين شيني فرقا سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم دندا إذا إذا بسم الله فرقا سورة الفاتحة أولنا حديثي أديسي da ya ce ka samtu salata baini wa baina abdi nisbaini fa idza qala al abdu sai a ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amma tunda bai ce alhamdu bismillahir rahmanir rahim ba ya bude da fadin alhamdulillahi rabbil alamin fadalla dalika ala anna alhamdulillahi rabbil alamin awwal suratul fatiha sai wannan nuna mana fadin alhamdulillahi rabbil alamin shine farkon suratul fatiha ولهذا ما ليتي سبود وأن لو أسقط المسلي البسملة متعمدا فصلاته صحيحة عند أتي ميسلا زي سراير يقيم بسم الله أفرقا كراتن سورة الفاتحة متعمدا ينا سنيد غنغنشي ينا سنة كو سيقيم بسم الله ديازو كو تأويزي كوكما كو يفارا يفارا دا الحمد لله رب العالمين فصلاته سلسة صحيحة تائن غنتا sallarsa ta yi don wani fahimci wannan da kyau ko inda za ka zo za ka fara sallah ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin ka wuce ba ka yi ta'awizi da basmala ba wannan sallar ta yi babu matsala akan ta sai dai ka bar abin da yake shine abin da yake li'annaha laysat min al-fatihati saboda ita bismillah din ba ta cikin suratul fatiha wal basmalatu ayatun min kitabillah malai ce ita bismillah aya ce mai zaman kanta a cikin littafin Allah ولكنها ليست آية من كل سورة سيدي باوي آية بتي من كل سورة دقا قوة سورة sai dai ana buɗe kowace sura ne daga me daga ita idan ka ce aya ce a kowace sura to duk surar da ka karanta ta ba bismillah kaga ka bar me ka bar gibi kenan an fahimta amma Allah madaukakin sarki ya sanya ta ne dan a buɗe kowace sura da ita duk surar da zaka karanta ana so ka fara ta da bismillah mustahabbi ne abu ne mai kyau bal hiya ayatun mustaqillatun bal yace bari dai aya ce ita mai zaman kanta yu'ta biha fi ibtida'i kulli suratin siwa surati surati bara'a ana zuwa da ita ita surat ita bismillah din kenan fi ibtida'i kulli surati wajen fara kowace sura siwa surati bara'a banda suratul bara'a suratu bara'a ko suratul tauba ita wannan sura ce da haka Allah madaukakin sarki ya sauka wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ba bismillah saboda sura ce da take baran-baran take bara'a take fito na fito da mushrikai da munafikai gaba daya shi yasa babu sauki ba a bismillah a cikin ta kawai bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin kai daga cikin san babu sauki eh bara'a baran-baran baran-baran من الله دغ الله ورسوله da manzansa ila alladhina ahadtum min almushrikin daga waɗanda kuke alƙawari da su daga cikin mushrikai sai Allah madaukakin sarki ya fara saboda ka ba a mata bismillah haka ake karanta ta daga farkon ta zuwa ƙarshe da ka gama amfali inna Allah bi kulli shay'in alimun bara'atu min Allah sai ka shiga bala yace fa innahu laysa fiha basmalatun ita bara'a babu bismillah a cikin ta wa laysa laha badalun khilafan limay yujad fi ba'd al-masahib kuma wannan bismillah da babu shi a cikin suratul bara'a laysa laha badal ba shi da wani abu mamayi da za a ce tunda ba a bismillah ba to a kawo wani abu a karanta a wajen a'a malai a ka'ida ta karatun alqur'ani yadda Allah ya sauka da annabinsa da yadda annabi ko yadda sahabbai babu wani abu da ake zuwa da shi a madadin bismillah din kawai za ka karanta suran ne yadda take daga farkon ta zuwa ƙarshe ba tare da ka bismillah ba wannan shine daidai kuma shine abin da zaka ka samu lada malaka khilafan liman yujadu sabanin abubuwan da ake samu fi ba'dil masahib a wasu daga cikin masahib musafi na alqur'ani da ake rubutawa wasu in suka sashi rubuta musafi sai su kawo wasu abubuwa badal ko kuma a matsayin abin da ake zuwa da shi a madadin bismillah yuktabu ala alhamish inda ibtida'i bara'a yace wasu masahib din sai ka samu a hamish aka ce hamish shine din dar mutun da ake a gefe da gefe to sune hamish za ga irin akwai in aka yi rubutu haka a littafi za ga kamar nan gefe da gefe sai ga ana dan yi wani rubutu dan kanana kanana ko to dan su ake kira hamish to a irin wannan sai ka samu an rubuta wani abu kamar haka a farkon bara'a kenan a'udhu billahi minan nari وكيد الفجار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وسيس ربوتاك ويمي مكان كي بسم الله سيكا فقوانا فكاقا وانا شما متين شيء كيرو كاين سيسا كير تند إذن دا أتي أبن ديني نمزان الله يكما تكوي دا سابيكو صلى الله عليه وسلم سابيكو مسكوي دا المجرد سابن زي غنغرو يزو حيز فأما واتكوي سيس ربوتاك كما سابن سوى أعوذ بالله من النار إنا نمن سرن الله دا بوتا وكيد الفجار ina neman tsarin Allah daga kaidin fajirai wa min ghadabil jabbari ina neman tsarin Allah daga fushin Allah mai mai rinjayi al izzatu lillah lalle izza ta Allah ce wa li rasulih da mu'minai da manzansa wa lil mu'minina kuma mu'minai da kuma mu'minai to wannan shine abin da suke rubuta mallai yace wannan ba daidai bane fa hadhihi wajadtuha maktubatan fi ba'd al masahib ala hamish awwal surati bara'a malai ce wannan ni na same shi jimala usaimin ya ce na same shi a rubuce a wasu masahib wasu mushabofi da ake rubuta na alkur'ani a hamish a gefen rubutun alkur'anin a wasu daga cikin masahib da ake rubutawa a farkon sotul bara'a malai ce ya sami irin wannan wa haza khatau laysa laysa bi sawabi malai ce wannan kuskure ne ba daidai bane fa hiya laysa fiha basmalatu ita suratul bara'a lallai babu bismillah a cikin ta walaysa fiha shay'un badilun 'anil basmalati babu wani abu kuma mafafi ko madadi da ake kawo shi a madadin bismillah wa hiya rukunin ita bismillah ko kuma ita kuma suratul fatiha ya uwa mu sani cewa rukuni ce daga cikin rukunan sallah fala salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkanin wanda ya sallah ba tare da ya karanta suratul fatiha ba li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da yace la salata ai babu sallah kwata kwata la salata maqbula shine ma'anarsa babu sallah karɓaɓɓiya ko la salata sahiha ba sallah ingantacciya liman lam yaqra ga dukkan wanda bai karanta ba bi fatihatil kitabi da suratul fatiha a cikin sallarsa so da ka duk wanda yayi sallah babu suratul fatiha to wannan sallar ta sa babu ita bace ba shi sai zaka zo sallah in ka fara sallah sai ka manta kawai ka fara kanta sura babu fatiha sai da ka gama wannan raka'a kayi ruku'u ka dago sai ka tuna to wannan sallar taka ba za ka katse ta ba tunda baka gama ba amma me za ka yi wannan raka'ar da ka riga ka yi ta sai ka jefar da ita sai ka sarai da ita ka yadda ita sai kasance kamar babu ita kenan yi za ka fara sallah yanzu raka'ar da ka fara ta bi ita ce ta nau kenan ta ɗaya to wannan shine abin da ya kamata mutum ya idan mutum ya haka shikenan sallarsa ta ɗoru ta gyaru amma da za ka ƙaddara sai da ka fara karanta suratul fatiha ɗin ka fara kenan sai da ka gama sallah gaba ɗaya kawai sai ka tuno ba karanta suratul fatiha ba to sallah a lokacin babu ita ka yi sallah ka gama sai ka tuno a raka aka ta farko babu fatiha a ciki ina sallah take a lokacin babu sallah ta lalace sai ka tashi nan take ka yi ikama ka sake sabuwar sallah shine abin da zai gyara maka sallah a lokacin wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim min hadisi ubadah bin samit radiyallahu anhu imam al-bukhari imam muslim sun fitar da wannan hadisi daga sahabi ubada dan sabit Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wali muslim min hadith abi hurairah radiyallahu anhu hakan imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace man salla salatan wanda duk ya sallaci wata salla lam yaqra fiha bi ummil qur'ani bai karanta ummil qur'ani a cikin ta ba ita ce dai suratul fatiha din fa hiya khidajun ثلاثة سيد النبي فدعك سأوك فهي خداد فهي خداد فهي خداد خداد أي ناقص توييات توييات توييات سلام بتبقى كده سيد النبي فدعك سأوك يتي غير تمام سي فسر خداد يتي غير تمام بتتكبا wannan sallah bata cika ba faqila li abi hurairah sai aka ce da abu hurairah Allah ya kara masa yarda inna nakunu wara al imam ai wani lokaci mun kasance a bayan limami ne ya kamata mu yi faƙala sai annabi jira da abinci su ƙara tabbata a gare shi a sai sahabi a wurin yake cewa iqra biha fi nafsika ko da kana bayan limami karanta suratul fatiha a cikin ranka ma'ana karanta a ɓoye bakinka yana motsa ba tare da ka bayyana ta a fili ba idan limami yana karatu yan uwa karatun sallah ya danganta da wani irin karatu yake idan yana karanta suratul fatiha ne a bayyane kamar sallar asubahi yanzu zama karanta ta a bayyane wasu daga cikin malamai suka ce mutum zai karanta ta amma lokacin da limami ya danyi shiru ya bada faraga ya dan bada wani lokaci sai mutum ya karanta suka ce saboda me saboda wannan hadisi na ubada bin sabit da makaranta annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba sai kuma su malaman da suke gani cewa a'a ai in dai limami yana karatu to fa qira'atul imami qira'atul ma'mum karatun limami daidai yake da karatun wa ma'mum suka ce ai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa idza wa idza quri'a alqur'anu ku sai ce me fastami'u lahu wa ansitu la'allahum yawwa idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurara wa ansitu sannan ku yi shiru lokacin da limami yake karanta alkur'ani yake karanta suratul fatiha kai kuma sai kake karantawa kai ma kai shiru kenan ka ka saba wannan ayar kenan ina fata an fahimta to sai malamai suka hada hadisan duka biyu da wanda yace idan limami yana karatu bai kamata mutum ya rika karatu ba da wanda yace mutum ya karatun suka ce idan limami yana cikin karatu idan a bayyana ne abinda zaka yi shine sai kai shiru ka saurari limami idan ka samu damar da za ka iya karanta suratul fatiha a koyi in ya ba da dama za ka iya karanta in bai ba da dama ba shi kenan karatun liman ya ɗauke maka karatun nan mai dalili idan da za ka zo ka sami limami a cikin ruku'u limami ya ruku'u sai ka zo ka samu sallah ka samu wannan raka ko baka samu ba dan kuwa an fahimci abin da kyau limami yayi ruku'u sai ka zo ka bi kai kabbara ta kai ruku'u kai ma da ya dago wannan raka'ar da ka zo ka samu limami a cikin ta ka same ta ko baka same ta ba ka same ta amma ka karanta fatiha sallaka ta yi ko bace ba me yasa sallaka ta yi saboda karatun fatihar limami ya dauke ne ya dauke naka an fahimta saboda haka idan limami yana karatu a bayyane abin da ya fi dacewa da sunna sai mamu ya ja bakin sai shi amma idan karatun da limami yake a ɓoye ne kamar sallah a zahar ce ko la'asar to sai kai karatu kai ma limami yana yin nasa kai makana naka me dalili saboda a lokacin ai baka jin karatun limami ko wa idza quriya alquran a lokacin ta saraya akan ka yana yi alhamdulillahi rabbil alamin kai ma sai kai taka to wannan shine da malamai suka hada hadisi duk sallar da ake bayyana karatu sai kai shiru duk sallar da ake koya karatu sai ka karanta kai ma Allah ya samu dace wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabun salati babu wujubi qira'ati al-fatihati fi kulli rak'ati babin da ke bayani akan wajibcin karanta fatiha a kowace sallah walau an ata rahimahullah qala abu qala abu hurairah qala abu hurairah radiyallahu anhu hakan imam muslim ya fitar da hadisi daga ata ibn rabah dai daga cikin malaman tabi'ai Allah ya masa rahama shi kuma daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace fi kulli salati yaqra'u malam abu hurairah yake ba almajiransa labari cewa fi kulli salati a cikin dukkanin rakawoyin sallah yaqra'u annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin karatu a cikin su fama asma'na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam asma'na ku duk abinda annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji yadda mu shi na karatu a cikin raka'ar domin ma za ku ga idan mun zo za mu yi muku sallah za mu ji yadda sallar da annabi ya mana ita ya ji yadda mu karatu ya karatu a fili idan mun zo karatu sai ku ji ma mun ji yadda kuma yi ta a fili wa ma akhfa minna abinda kuma yayi karatu ya koye mana akhfaina minkum idan mun zo karatu sai ku ji mun koye muku mu ma'ana sallar da annabi ya bayyana karatu abuwar ya ce mu ma idan muka zo sai mu bayyana sallar da ya yi koya karatu idan mun zo sai mu yi mummima kuma sai mu koyi mu karatu fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce mata illam azid ala ummil qur'an to ya abu rare idan ban ƙara karanta komai daga suratul fatiha ba fa da na karanta suratul fatiha kawai sai ne ruku'u sallata ta yi fa qala sai sai in zidta alaiha fa huwa khairun idan ka ƙara shi ya fa alkhairi saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar wa in intahaita ilaiha idan ma ka tiki ka karanta iya suratul fatiha azza'at anka ya wadatar maka sallaka ta riga tai ina fata an fahimta yau wannan hadisi akhrajahu muslim fi kitabi salati babu wujubi qira'ati al-fatihati fi kulli rak'ati wa an ubadah ibn samit radiyallahu anhu qala an karbo daga ubada dan sabit Allah ya kara masa yarda yace sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam as-subha annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya sallaci sallar asubahi fa saqulat alaihi alqira'atu sai karatun ya rinka nauyi a gare shi karatun ya rinka nauyi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamman sarafa qala lokacin da annabi ya kammala sallar sai ya ce inni arakum taqra'una ra'a imamakum haqiqa arakum ina ganin ku taqra'una kuna yin karatu wara imamukum a bayan imamunku annabi yana karatu karatun da ake bayyana sallah ne annabi yana karatu yana bayyana karatu a cikin sallah su ma sabai a bayan su suna yin karatu kuma su ma suna bayyana dasu to sai karatun yake haɗewa da karatun annabi sai sai annabi yake jin karatun yana masa nauyi an fahimta aiko to shine abin da yake nufi kaga duk lokacin da ka zo ka zauna kana karatun alƙur'ani a fili sai wani zo zauna kusa da kai shi ma yana yi zaka ji karatun sai yana shiga mai cikin naka haka ne ko kowa daban daban yake amma sai ka ji karatunka shi ya hana kai ka gana shi to irin wannan ne annabi yana gaba yana karatu a matsayin sa na limami su ma suna yin nasu annabi sai ina gani kuna karatu a bayan limamin kala marwayacin hadisin yace kulna ya rasulullahi i wallahi sai sabai suka ce eh wallahi kala sai annabi ce la taf'alu daga yanzu kada ku kara kada limami yana karatu a fili kuma ku zo ku kara bayyana karatu illa bi ummil qur'an sai da suratul fatiha kadai kawai fa innahu la salata liman lam yaqra biha saboda babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta ta ba at-tirmidhi akhrajahu at-tirmidhi wal lafdhu lahu wa hasanahu abu daud wannan hadisi imam at-tirmidhi ya fitar da shi wannan lafazin nasa ne al-imam abu daud ya ce hadisi ne hasan وفي رواية له أكن أتسمى رواية الإمام أبو داود دي النبي هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة شن كنا ينكراتو لو كنت نكي بيّن كراتو نكي ينكراتو أبي أبيلي كما كنا ي فقال بعضنا سي وسساشي لك تكين سابين سكتي إنا نصنع ذلك يا رسول الله لك تكين منا إكتاك منا ي قال سي النبي صلى الله عليه وسلم فلا kada ku ƙara aikata ka ku daina yin karatu wa ana aqulu shi isa nake cewa mali yunazi'uni alqur'an me yasa qur'ani yake jayayya da ni me yasa nake jan alqur'ani yake jana ma'ana ina karanta alqur'ani qur'ani yana min nauyi kamar ina karantawa wani yana karantawa to abin yana wa annabi nauyi nabi ta shi yasa nace me yasa qur'ani yake jayayya da ni فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن النبي يقول لك إذا كان كار كرنت وأنا أبدا تكين القرآن سيدا أم القرآن إذا سورة الفاتحة لو كنت ذاك يسلى وأنا حديث الإمام النسائي فتد شيء نحو الرواية الثانية لأبي داود فتنقص رواية بيت أبي داود ورواه الدار قطني هكذا الإمام دار قطني فتد شيء وقال يتي كلهم fiqatu dukkanin mazajin da suke cikin hadisi amintattu ne fa amma hadisu abi hurairah radiyallahu anhu malaka amma hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in sarafa min salatin jahara fiha bil qira'ati ya fita ko ya gama sallar da ya bayyana karatu a cikin ta fa qala sai annabi ce da sahabbai hal qara'a ma'i ahadun minkum shin wani yayi karatu tare da ni lokacin da nake sallah anifan dazu faƙala rajulun sai wani mutum daga cikin sabai ce na'am ya rasulullah eh ya manzon Allah nayi karatu a fili tare da kai qala sai annabi ce inni aqulu mali unazahu alqur'ana sai shi sa nace me yasa ake jayayya da ni a cikin alqur'ani wannan ruwaya kuma ka ta nuna mali unazahu alqur'ana me yasa ake jayayya da ni a cikin alqur'ani ma'ana ina karantawa wani yana karantawa ina karantawa wani yana karantawa hakan sai yake shiga cikin na juna ya kasance ba a karanta shi a yadda ya kamata ko kuma karatun yana yin nauyi qala sai ce fanta hannasu anil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga lokacin sai mutane suka daina karatu tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi ma jahara fihi annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake bayyanawa bil qira'ati na karatu min salawati daga cikin salloli hina sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ji haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ta rawahu abu dawuda wa malik fil muwatta wannan riwaya al-imam abu dawud ya fitar da ita al-imam malik ya fitar da wannan hadisin a cikin muwatta tasa sai malai ce falaisa nasikhan li hadisi ubadata radiyallahu anhu wannan hadisi ba yana sauke ba yana shafe hadisin ubada bane Allah ya kara masa yarda hadisin ubada shine yake nuna cewa babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba yace to wannan hadisi da yake nuna kamar an daina karatu lokacin da annabi yake bayyana karatu sai nuna cewa ba shafe wancan hadisi yake ba kama za'amahu ba'dhum kama yadda wasu daga cikin malamai suka raya wanda wannan abinda malam Uthaymeen ya kawo shine ra'ayin Muhammad Nasruddin Albani ma'ana malam Albani yana ganin cewa lokacin da limami yake karatu a fili to kai in kai shiru baka da laifi saboda karatun limami ya dauke naka karatun kamar yadda ne bayani a baya to amma shi malam Uthaymeen yana ganin cewa da shi da masu irin ra'ayinsa ko da limami yana karatu a fili sai ka dan samu waje da ka dan sakaɗa ka shiga da suratul fatiha din da kai ma to amma idan ka kalli yanayin karatu ghairil maghdubi alaihim maladdallin amin daga lokacin da aka ce amin zuwa lokacin da limami zai ke karatu zai karanta suratul zai karanta sura a cikin sallah shin za a samu damar da aka karanta suratul fatiha a wani lokaci kaga ba za ta yi ba haka nan idan limami ya gama sura zai yi ruku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci ya kan dan dakata kaɗan ɗan kaɗan ne misali walam ya kullahu kufuwan ahadis allahu akbar kaga wannan shirin da ne ɗan kaɗan ne ko to annabi kan yi haka ba da yace walam yakullahu kufuwan ahad Allahu akbar haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam kadan da ka dan kadan sannan sai ya tafi kamar da zamu zo mu to wannan dan shirin da ne shi ba shin za ka iya karanta suratul fatiha a wannan shirin to kaga in dai limami yana karatu a fili ta ina ya karanta suratul fatiha in dai an ce idan ka limami yana karatu kai shiru sai ina ka iya karatu a haka kaga da wahala ina fata an fahimta yawa kuma ga hadisai dai sun tabbata annabi ya ce in limami yana karatu kai shiru saboda haka abin da zai fi shine duk sallar da limami yake bayyana karatu kai sai kai shiru ka saurare shi karatun da yake a madadin karatun ka ne kai ma ai abin da ake nufi babu sallar da ba a karanta suratul fatiha a cikin ta ba kai idan kana yi kai kai kadai ko kuma idan limami ne ba haka bane amma ma mu karatun limami ba nasa bane nasa ne dama shi limami yake bi abinda annabi ya ce inna ma ju'ila al-imam me da yi utamma bihi ko an sanya maka limami ne dan ka yi koyi da shi saboda haka abinda limami yayin shi ne abinda za ka yi idan ya karanta suratul fatiha tunda an ce kai shiru sai ka zaba kin kai shiru wannan shine zai bi a kyau wajen tattara hadisan duk guda biyun ka aiki da su lokacin da limami kuma yake karanta alqur'ani a koyi sai ka karanta kai malai kama za'amahu ba'dhum kamar yadda wasu daga cikin malamai suka riya وذلك لإمكان الجمع بينهما malin ta hakan ku ya faru ne saboda za ka iya haɗa hadisan guda biyu da hadisin da ya ce kada a yi karatu idan limami yana karatu da hadisin da ya ce kuma dole sai an yi karatu to shi malin usamin sai ga cewa idan limami yana karatu kada ka yi sai fatiha kaɗai idan kuma baya yi sai ka karanta da fatiha da sura yahmilu hadha alhadith alamat wal fatiha kaga ba sai malam usman yace ai wannan hadisi yana daukar zaka yin karatu ne abinda wanda cikin abinda yake ba fatiha ba amma idan fatiha ce sai ka karanta ta wala nasakha ma imkan jam'i kama qarrarahu ulama usul alhadith wal fiqh malam yace ba a shafi wani nassi na alqur'ani ko na hadisi idan har za a iya hada tsakaninsa da hadisin da ake gani kamar sun haɗu ko sun ci karo da shi ba a shafewa sai dai a jami'i tsakanin wai malamai suna cewa daman aljamu aula min tarjihi e ba ma naski ba tarjihi ma aljamu aula min tarjihi a haɗa hadisai guda biyu ai aiki da su shi ya fi cancanta sama da a ce a rinja da ɗaya akan ɗaya ko kuma a sauke ɗaya akan ɗaya to abinda malai yake nufi kenan ce kamar yadda wannan tabbataccen ka'ida ce a wajen malaman usulul fiqhi da kuma malaman usulul hadisi ويقف عند آخر كل آية وإن تألق بها ما بعدها ما ليتي إذا النبي صلى الله عليه وسلم سارة ثبت أغريش ينا كراتم فاتحة ويقف ينا آية وادي عند آخر كل آية أقرشون قوة آية وإن تألق بها ما بعدها كودا آية تكي غبنتا تنا دا علاقة دا وجه تكرن to sai ka yanke ta ayar da ka karanta tana da alaka ma'anar su daya da wacce take gabanta to kada ka ce zaka hada su dan ma'anar ta fito a'a in dai akwai aya tsakanin su to raba su haka annabi yake karatu yan uwan fahimci wannan kuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a karatun sallar sa yadda yake yi shine baya haɗe tsakanin aya da aya misali قل هو الله أحد الله الصمد annabi zai maka haka an fahimta zai ce maka qul huwallahu ahad sai shi Allahu samad sai shi lam yalid wa lam yulad sai shi wa lam yakul lahu kufuwan haka annabi yake ba zai ce misali fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنع بزي ما كاكم an gane alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un kaga tana da alaka to ana baya haka in yace alladhina hum yura'un kaga wannan madda arida liskun haka annabi yake janta fawailul lil musallin sai jata الذين هم عن صلاتهم ساهون ita ma sai data to haka annabi yake karatun sa sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta kaga ba ma karatu irin burbur burbur haka da sarau karatu ma hadi aya da aya annabi baya ko da tana da alaka sai ya raba su sallallahu alaihi wasallam amma an ka haɗe ba a ce sallah ka bace ba a an fahimta yawa an ka haɗe ɗin kai irin yadda galibi muke Allah zai zama salati mun zawon Allah zai zama ya ra'una ya nuna al-ma'una sai mutum ya haɗe sallah ka ta yi sai dai ka bar abin da Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi قالت وتسقط الفاتحة عن المأموم إذا أدرك الإمام وخاف فوت الركعة فاتحة تنا سريع فاتحة تنا سريع دقا مامو إذن يرسك الإمام كما يكجن صورا كذا ركعة كتشي مسا إن قرأها إذن يسعى كرنتاتا مثل أن يدركه راكئا ومثالي متين يرسك الإمام لوكسن داير ركوع au ubainin ruku'i ko kuma dab da zai tafi ruku mutum yana karatu ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai kuma kawai sai ka ce Allahu akbar kuma sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin al-imam ya riga ya tafi ta tafi ruku an bayyana yawa to kaga dai magana ba ta riga ta dawo ko magana da muke akan rashin wajabcin karanta fatiha ga mutum da yake bil mami ta riga ta dawo tunda har malam kaga anan wajen ya tabbatar da cewa shi kansa mamun suratul fatiha tana saraya daga kansa idan ya riski limami a lokacin da yake jin tsoron kada raka ta kwace masa kaga dai abin ya fito wa rawahu rawal bukhari an abi bakrata imam al-bukhari ya fitar da shi da hadisi daga abu bakra annahu intaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam huwa raki'un abu bakra ya tike a wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lokacin da annabi yake sallah wa huwa raki'un a lokacin annabi yayi ruku faraka qabla ay yusalla ay yusalla ila safi sai sauri yayi ruku kafin ya isa zuwa sauri yayi ruku a inda yake kafin ya isa kafin ya karasa zuwa ga sauri fa zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ambata annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abin da ya aikata fa qala sai annabi yace zadaka Allahu hirsan Allah ya kara maka kwadayin san addini da san ibada da san karkirka Allah ya kara maka wannan wala ta'ud amma kada ka kara haka annabi ce kada ka kara haka idan ka shigo masallaci ka gangaro ka so ka zo ka shiga sau idan ka shiga sau sai kai ruku a shine yafi maka da ka tsaya a can ba kai ruku kuma ka rinka towa a duke an fahimta ba daidai bane annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam to mallan shahid anan shine kaga ya zo ya riski annabi a cikin ruku kuma ya bi kuma ya samu wannan raka'a bai karanta suratul fatiha kuma sallarsa ta yi to haka nan mutum ma da yake tsaye bai karanta suratul fatiha ba idan limamin sai na karantawa shi ma sallarsa ta yi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi kitabul adhan babu idza raka'a qabla as-safi anan kuma zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya كسورا لمكي الله سبحانه وتعالى في منا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم